إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin sha biyu ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da ranar sha biyar ga watan March shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na arba'in da biyar insha Allahu cikin jerin darsa daga littafin ashratun nisa wallafar al-imamu al-hafiz abu abdurrahman أحمد ابن علي ابن علي ابن أحمد ابن شعيب ابن علي النسائي الإمام النسائي وندا يا رسولي الشكرة تدري أكد كبين هجر مزع الله صلى الله عليه وسلم ɗaya ne daga cikin al'aimatu a sitta Allah ubangiji ya gafarta masa wani littafi asalin shi wani sashi ne na littafin sababba wato as-sunanul kubra wanda ya ware shi don bayani akan ladubba da fikihu da ka'idojin zamantakewa da iyali Allah ya saka masa alkhairi za mu tashi a inda mala yake cewa babul fadlu fi zalika alfadlu fi zalika falala game da haka me haka din wato game da ciyar da iyalai falala ciyar da iyalai da ba su abinci da kula da su mala yace akhbarana qutaybah ibn sa'id qala haddathana hammad an ayyuba an abi qilaba an abi asma'a an thawban أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار دينار تنفقه دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة بدأ بالإيال ملك وانا حديثي تهنير الإمام قتيبة ابن سعيد ببما لمنه wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da arba'in shi kuma ya ce ainihin wato daga malaminsa kutaibatu ɗan sa'id albalaki ya ce daga malaminsa hamad wato hamadu ɗan zaid shi kuma hamadu ya ce an ayyuba huwa ibn abi tamima kenan ayyub ibn abi tamima daga abu kilaba wato abdullahi ibn zaid al-jurani wanda an ce ya rasu ko shekara ta ɗari da hudu ko kuma zuwa ɗari da bakwai tsakankanin dai wannan shekaru bisa sabanin malamai an abi asma'a wato amr ibnu marfad kenan ad-dimashqi shine abu asma an sauban daga sauban sauban ibnu bajdat ko jahdar al-qurashi maulahu bararren bawan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sahabi ne radiyallahu anhu ya rasu a shekara ta hamsin da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine yake riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi wanda asali muslim ya fitar da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu dinarin mafi falalar dinari wato mafi falalar dukiyar da zaka samu lada a kanta dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala iyali dinarin da mutum zai ciyar akan iyalansa ya ba su abinci ko sutura ko makamantansa wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah wanda ke biye da shi kuma sai wanda mutum ya ciyar da shi dan wato siyan dabba dan jihadi ko ba ta abinci ko kulawa da ita da sauransu sai kuma wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah na gaba kuma sai wanda yake ciyarwa ga mutanansa dan Allah qala abu kilaba abu kilaba abdullahi ibn zaid al-jurami yace bada abil iyal kaga a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da magana iyalai su ya fara ambata kafin ya ambaci ainihin wato wani abu daban ya nuna cewa ciyar da iyalai aiki ne mai falala wanda falalar shi tana gaba ma da falalar duk wani abu kamar jihadi kamar ciyarwa ga sauran mutane ina fata mun gane wannan قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن مزاحم ابن ابن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار في المساكين ودينار في أهلك ودينار في الرقاب ودينار في آآ آآ في نسية يحيى في ودينار في نسيه يحيى أفضلها دينارا دينار أنفقته في أهلك wato wannan shine asalin lafazin al'imamu ainihin wato muslim wanda ya ruwaito shi a cikin sahiɗinsa a nan mala ya kawo shi ta hanyar wato al'imam amr ibn ali ibn bahar al-fallas kenan wanda yana daga cikin rijalul jama'a shi kuma ce haddasana yahya malam yahya dan sa'id dan farruh al-qattan yahya al-qattan kenan ya ba mu hadisi an sufiyana daga Sufyan al-Thawri ne wannan an Muzahim ibn Zufar daga Muzahim ibn Zufar ibn al-Harith al-Babbi yana da hadisi a cikin Muslim da Nasa'i da kuma Bukhari ma ta'liqan shi kuma yace daga Mujahid ibn Jabar Mujahid yace daga Abu Huraira Sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dinarun anfaqtahu fi sabilillah dukiyar da ka ciyar don ɗaga kalmar Allah, wa dinarun fil masaki, da dukiyar da ka ciyar matalakawa, wa dinarun fi ahalik, da dukiyar da ka ciyar ga iyalanka, wa dinarun fil riqab, da dukiyar da ka ɗauka ka ‘yanta bayi da ita, wa dinarun fi nasiyahu yahya, da kuma dinarin da ka bashi yake wato kake ta tarawa, dukiyar da ake ta tarawa, afdaluha mafi falala a cikin dukiyar da wadda aka kashe da wadda aka aje da wadda aka kashe akan kaza duka gaba daya yace mafi falalar ta dinarun anfaqtahu ala ahlik wanda ka ciyar da iyalanka din nan to yafi falala ga baki daya yafi dukka sauran falala yafi dukiya ajiyayya yafi wadda aka ciyar dan talakawa yafi wadda aka ciyar dan yan tabawa yafi wadda aka ciyar dan kaza dan kaza wannan shi ma kamar wancan hadisin yana nuni zuwa ga falalar kula da iyali da yawar wadatar da su da kuma yalwata musu qala akhbarana amr ibn mansur qala haddathana ali ibn abdullah ibn maslama qala haddathana hatim an yahya ibn amr an zabrqan ibn abdullah an abihi an amr ibn umayya qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم مختصر sake kawo wannan ainihin isnadi ta hanyar amr ibn mansur ibn an-nasai kenan amr ibn mansur abu sa'id an-nasai wanda an sha jin hadisin shi a baya al-imam an-nasai cikin as-sitta ya kadaita da riwaya daga wannan malami shi kuma yace daga abdullah ibn maslama ibn qanab al-qanabi abu abdurrahman babban malamin nan na malamai gaba ɗayansu guda shida na in banda ibnu majah shi kuma yace haddathana hatim ya'ni ibn isma'il an yaqub ibn amr daga yaqub ibn amr ibn abdullah ibn amr daga az-zabrqan ibn abdullah daga babansa daga amru dan umayya amru dan umayya sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace kullu ma sana'atahu kullu ma kullu ma sana'ta ila ahlika duk abin da ka aikata ma iyalanka na alkhairi abinci da wadatar da su da kulawa da su kuɗin ruwa kuɗin wuta kuɗin man janareto kuɗin ainihin kitso da za ka ba matarka da 'ya'yanka kuɗin makaranta kuɗin asibiti kaga duka wannan infaki ne akan iyalai yace fa huwa sadaqatun alaihi sadaka ce kai musu zaka samu lada mukhtasarun ya kawo shi da lafazi takaitacce wannan al-imamu ibnu hibbana ya fitar da shi da Abu Ya'la a cikin musnadinsa. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كريب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة wannan isnadi ta hanyar Amr bin Usman daga Baqiyatu dan Walid zuwa ga Bahir haka ake karanta shi malamai suka ce da wato mukabbar Bahir ibn Sa'ad al-Sahuli daga Khalid ibn Ma'dan daga Al-Niqdam ibn Ma'adi Kari wannan sahabi yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma at'amta nafsaka abinda ka ciyar da kanka fa huwa laka sadaqa to wannan sadaka ce gare ka zaka samu ladan shi وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة هكذا أبن لك تشد إيالنك ‘ya'yanka to shi ma sadaka ce, kuma a ta'amta zaujatak, fa huwa laka sadaka, abinda ka ciyar da matarka shi ma sadaka ne, wa a ta'amta khadimak, fa huwa laka sadaka, abinda ka ciyar da yaran gidanka almajiranka da direba da mai wanki da mai shara da mai gadi da sakatare da wane ne duk waɗannan da suke masu maka hidima a gida, shi ma sadaka ne gare ka. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi kuma Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta shi a cikin sahiha da lamba 452 waɗannan hadisai duka da ire-iren su sun zo ne don bayani akan falala da ke cikin ciyar da iyali da nuni zuwa ga kwadaitar da mutane magidanta su tashi su aiki tukuru wajen ganin sun samar da iyalansu ainihin wato abinci da abin sha da sutura da wurin bacci da ainihin wato sun biya musu bukatu da suka shafi karatu da tarbiyya da suka shafi kiwon lafiya da suka shafi duk wani abu da zai kare musu mutuncinsu ya samar da kyakkyawar al'umma da kyakkyawar ainihin wato kyakkyawan mustaqbali wannan duka ayyuka ne na lada da magidanta suke abin da ya kamata shine mutum ya kyautata niyyarsa kuma kar ya dinga goranta musu dan ya musu abu haƙƙinsu ne akan shi kuma Allah cikin hikimarsa ya yi attachin ɗin waɗannan ainihin ladaddaki da waɗannan falaloli ta bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai da muka ji a waɗannan hadisi Allah ya samu dace yace bab sawabu man rafa'a luqmata ila fi simra'ati ila simra'ati babin da ke bayani akan ladan wanda ya daga loma zuwa ga bakin matarsa eh qala akhbarana amr ibn usman ibn sa'id قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر ابن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن شاء الله لن تنفك نفقة إلا أجرت حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك wani hadisi asalin wani dogon hadisi ne wanda yana cikin sahih bukhari kisan wato bin bin sa'ad ibn abi waqas na rashin lafiya da ya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaishe shi a shekarar amul fatih kenan wanda a lokacin mashi tsamanin sa yana ban kwana ne da rayuwa har yi kokarin ya wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi a kar ya bada dukiyarsa duka ya bar dai ya dai wasiyan da kankanin cikin dukiya karshe ya wasiya da ɗaya bisa uku abin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi wata ka'ida as-sulusu kathir sulusu kasir ya zama ka'ida sananniya daga cikin ƙawa'id na addini wallahu alam to shine kawo shi anan a takaice da hanyar Amr bin Usman ibn Sa'id ibn Kathir Abu Hafsin al-Himsi wancan da aka ambata dazu yana da hadisi a cikin sunan ta Abu Dawuda da shi na Sa'id da Ibn Majah shi kuma ta hanyar Sufyan wato Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alaihi daga Muhammad ibn Shabin Zuhri daga Amir ibn Sa'id yes Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas daga baban shi Sa'd dan Abi Waqqas radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace innaka lalle kai ya Sa'adu insha Allah in Allah ya so lan tunfika nafaqatan babu wata ciyarwa da za ka yi illa ujirta sai an baka lada hatta luqmati hatta loma tarfa'uha ila fi imra'atika wacce za ka ɗaga ta zuwa ainihin wato bakin matarka wadda za ka ɗaga zuwa ga bakin matarka ita kanta wani lukuma sai ka samu abin nan ana karanta a ce hattan lukumata ana cewa kuma hattan lukumati Uh, an hakaito kuma da wani lafazi hatta lukumatu a san ita hatta wata kunsa mushkil ce cikin harufa uh, tana da matsaloli da dama tarfa'uwa ila simra'atika a wata riwayin taj'aluha fi simra'atika uh, ma'anar shi shine wato me ciyarwa don neman yadda Allah yana samun lada akan duk abin da yake yi ko da kuwa wannan ciyarwan a mahallin sha'awa ne da mahallin wato neman samun yadda kansa domin wannan aiki na misali idan an ɗauki zahiri kamar da wasu malamai suka ɗauka zahirin shi shine wato nuna soyayya tsakaninka da matarka a cewa kana bata abinci wasu kuma suna ganin a kinaya ne akan wato a shi kanshi ciyarwa to idan an ɗauki wancan na zahirin cewa a a wato ka ɗauki abinci ka miƙa ma matarka a a bakinta kamar yadda 'yan gayu suke yi ko ka sa a cokali ta kawo bakinta ka bata a baki da sauransu to ta wannan abin ma da ya fi kama da abu na soyayya haka da abin abin nan kwalisa to shi kanshi inda kyakkyawan niyya to akwai lada a kansa wasu malamai kuma suna gana kawai kinaya ne akan shi ciyarwa mujarradin ciyarwa a takaice duk waɗannan nasoshi abin da suke nuni zuwa ga shi shine falalar ciyar da iyalai da kula da su da ainihin ladan da ake samu akan haka sai ma da yace bab iddikharu qutil iyal babin da ke bayani akan batu game da ajiye abinci dan iyali ya hukunci mutumin da zai sai abinci na shekara ko na wata ko na wani tsawon lokaci ko ya noma ya ajiye abincin nomansa don har shekara ta kewayo yana ci da iyalansa ina hukuncin wannan shin wannan ya nuna rashin tawakkali ne ko ko haɗama ko ko ya halasta a takaice dai ya halasta zai kawo mana hadisi da suke nuni zuwa ga halaccin haka wanda suke nuni zuwa ga halaccin ka sai abinci idan kana da hali na wadata ka sai abincin da zai ishi iyalanka na shekara ɗaya ma lahiya launi ka sai shinkafa ka sai masara ka sai alkama ka sai acca ka sai man gyaɗa ka sai magi ka aje dabbobi wanda za a dinga yankawa ana cin nama sawa'un kaji ne ko ko tumaki ko ko makamantansu ka aje kuɗin da za a dinga ainihin wato siyan ababen da ake siya na yau da kullum wannan duka yana daga cikin ayyuka masu kyau قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال سمعت عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراء والسلاح في سبيل الله آه دقى سعيد ابن عبد الرحمن تهنيا مالا سفيان واتو ابن عيينة شكومتي دقى معمر يعني ابن راشد الصنعاني آه دقى ابن شهاب محمد ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري shi kuma yace daga Malik ibn Aus Malik ibn Aus tabi'i yace daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda Sayyidina Umar yace kanat amwalu banin nadir mimma afa Allahu ala rasuli dukiyoyin da aka samu a gun kabilar Yahudawan banin nadir yana daga cikin ainihin abin da Allah ya bai wa manzansa wanda mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi kailin wala rikabi wanda musulmi ba su ainihin wato yi ba su kai farmaki da dawakai ko abin hawa ba. Wato, dama kamar da Allah subhanahu ta'ala yake fara cikin sutar hashari da yake cewa, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min kailin min khailin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والمساكين زوا ƙarshen ayoyin cewa Allah subhanahu ta'ala ya tsara cewa idan aka zo ba a yaki ba ba a hau doki ba ba a kai farmaki ba Allah cikin hikimarsa ya yassare ma annabi sallallahu alaihi wasallam samun wata dukiya ta wasu kafirai to wannan ba ta cikin abin da ake yin tahamisi dukkan manzala sallallahu alaihi wasallam shi yake da wuka da nama akan ya zai sarrafa wannan dukiya shi sa Allah ya ce gashi nan da Allah yake cewa falillahi ko ma fa Allahu ala rasuli min alqura falillahi walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakini wa ibn sabili kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum wa mata kuma rasulu fakhudu zuwa ƙarshen aya to annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka yi wannan kadiya ta banu nadir waɗannan yahudawa da aka kore su daga ƙasar madina bayan abubuwan da suka faru sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance waɗannan abubuwan da aka samu ta hanyar banu nadir ya azilu nafaqata ahlihi sanata yakan cire abin da zai ciyar da iyalansa na shekara idan an an yi harvesting an girbe dabino an tara abin da aka tara to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ware abin da wato zai ciyar da iyalansa na na shekara daga wannan dukiya ta banu nadir yahudawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka karya alkawari ya je musu muhasara har sai da suka sauka suka nemi cewa to sun yadda za su fita su bar garin ba tare da sun ɗauki wani abu fiye da abin da raƙumin su za su ɗauka ba kuma ba su ɗauki makami ba shi ne Allah ya ba da wannan fai'i daga dukiyarsu to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya cire abin da zai ishe shi na ciyar da iyalansa na shekara guda sai ya aje thumma yaj'alu ma baqiya fil qura'i abinda kuma ya saura na wannan dukiya sai kan sanya shi a cikin alqura alqura shine wato raƙuma sorry dawakai alkhail sai a siyo dawakai ko a siyo musu abinci siyo musu magani waɗanda za a hora su don jihadi wato larabawa sukan kira shi da suna kura'an saboda nuni zuwa ga asali dai wani gaba ce cikin gaɓoɓinsa amma kamar da ibn faris yake cewa sukan ce mashi kura to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sa a siyo waɗannan dawakai ko a musu abin nan tanadi na abinci da sauran abin da suke bukata wasu silah da kuma makamai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su karafa da za a kera makamai ko makaman su kansu a siyo su da dai harkokin da suka shafi shiri na jihadi fi sabilillahi dan Allah daga cikin abin da za a fa'idanta daga wannan hadisi shine dukiyan Banu Nadir ta kasance fai'i ne ga musulmai gabaki daya ta zama kaman Commonwealth ne da haka don ta samu ne ba tare da jihadi ba ba tare da ainihin gwabzawa ba da haka duk abin da ya zama na musulmai ne ga baki ɗaya haka to yana hannun shugabansu shugabansu zai yi tunanin abin da ya fi dacewa da ya da wannan dukiya kuma shugaba yana da ‘yancin a ware mishi abin da zai ishi iyalansa wato shugaban al'umma ne gwamna ne sarki ne wani babba ne wanda yake rayuwar shi ya karrasa ta don tafiyar da al'amarin al'umma ko musu wa'azi ko shugabanci yana daga cikin abu mai kyau a ɗauki dukiya ta al'umma tanadan masa abin da zai ishe shi na abinci shekara guda ko wani zango na lokaci sananne don hakan ya ba shi dama kawai ya fuskanci ayyukansa bai cika ba zai damu da shige da ficen neman abinci ba da haka liman ko shugaba yana da wannan ainihin dama abin da zai ishe shi ya ishi iyalansa na abinci da sutura da sauran bukatu sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa shi shugaba zai zama mai kulawa kwarai wajen ina ya kamata ya shigar da dukiyar mutane ta al'umma inda za ta amfane su kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya cire wannan ainihin fai'i wannan abu na na ciyarwa iyalansa to me aka ce yayi sai ya siyo makamai ya siyo dawakai ya yi ainihin abin da zai amfani musulmai wato dukiyar gwamnati dukiyar al'umma wanda ya kamata shugabanni su kula shi ne su dinga yin abin da al'umma za su amfana ba su dinga zubar da dukiyar ko ana barnatar da ita ko ana daka mata wawa ko kuma ana misplacing priorities abin da ya kamata a yi da dukiyar ba shi ake Allah ka tsare mu sannan yana nuni zuwa ga halas asalin abin da aka bamu akan shine jawazu dikharil qut halascin aje abinci kana da hali ka aje abinci a gidanka da abin da ake ajiyewa a firiza ko kaza ka ajiye isassu kuma wa anna zalika la yunafi tawakkul ala Allah wannan bai cin karo da tawakkali dan ka aje abincin da zaka ci na mako ko na wata musamman irin yan albashi wanda an samu albashi za a je a yi siyayya har zuwa wani wata da masu kuɗi waɗanda suke ainihin wato yin na shekara da manoma wanda suke siyasa wanda suke yin noma su aje abin da suka samu a nomansu na, na gwargwadon hali su aje a rumbu ko a sto ko makamantarsu duk wannan babu matsala a ciki ya halasta wato tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi ɗaukaka duk wani mutum mai tawakkali babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma gashi shi ma ya ajiye abinci don iyalansa na tsawon shekara guda to da haka ya halasta yin haka babu laifi akai insha Allah قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أمر عن الزهري عن مالك بن عوس بن حدثان عن عمر بن الخطاب قال كانت أموال بني النذير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة وما بقي جعله في السلاح والقراء عدة في سبيل الله ألا يسكك وترواية wadda kwatankwacin wancan ce keke da keke wadda ita ma ingantacciya ne ta hanyar Ubaidullah ibn Sa'id ibn Yahya al-Yashkuri Maulahu wanda rasuwarsa shekara ta 241 shi kuma ta hanyar Sufyan ya ibn Uyayna daga Amr daga Az-Zuhri daga ta wacce hanyar zuwa ga Malik ibn Aus ibn Hadasan daga Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda Kala Umar ya ce, Kanat amwalu banin nadir, dukiyoyin banin nadir sun kasance min ma'afa Allahu ala rasulihi, na daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya bai wa ainihin manzansa ba tare da an yi yaƙi ba, imma lam yujifil muslimuna alaihi bi khairin wanda musulmai ba su yi gwagwarmaya da dawakai ba wala rikabin ko da hawan abin hawa ba. fakana yunfiqu ala ahlihi minha nafaqata sana. da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yakan cire abin da zai ci da iyalansa na shekara wama baqiya abin da kuma ya saura ja'alahu fi silahi wal qura'i uddatan fi sabilillah sai ya sanya shi dan makamai da ababen hawa da wakai domin daga kalmar Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallam قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري عن مالك بن عوس بن الحدثان أغدي إسناد النهائي لا يريد yanzu ya haɗe su guda biyu wacce riwaya kaga akwai wadda take daga amr da kuma wadda take daga ma'amar wannan sufyanu sai ya haɗe su an amrin wa ma'amar sai imamun na sai ya kawo maka ta hanyar malamin shi ziyad ibn ayyub ibn ziyad al-baghdadi malamin su bukhari ne da abu dauda inda ake ce ma dallawaihi nan dallawaihi to sai ya ce daga sufyan dan uyayna daga amru da ma'amar su biyu daga zuhuri daga Malik ibn Aus ibn Hadafan har zuwa ainihin ƙarshen isnadin ya ce anna amwala bani nadir ne ma afa Allahu ala rasuli lalle dukiyar bani nadir tana daga cikin dukiyar da Allah subhanahu ta'ala ya baiwa ainihin wato manzansa ba tare da an yaki ba mimma la yujfil muslimuna alaihi bi khairin wala rikabin wanda ba a yaki ba ba a yi wani gwagwarmaya ba wa kanat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalisan sai zama dukiyar nan to ta manzon Allah ce asali shi kadai wa kana yunfiqu ala ahlihi mimma minha nafaqata sanati amma abin da ya kasance yana yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan cire kawai abin da zai ci da iyalansa shekara amma bakiya abin da ya saura ja'alahu fil qura'i was silahi fi uddatan fi sabilillah sai sun shi a cikin ababan hawa da wakai da kuma makamai dan kalmar Allah wato su shugabanni na kwarai ba sa tara dukiya da sun cire abin da za su yi amfani da shi na abincinsu su da iyalansu to abin da ya saura sai su mai da shi cikin baitul mali don amfanin al'umma gaba ɗaya ba wai su ta tarawa suna tarawa suna ƙara tarawa har abu ya wuce ainihin abin da hankali zai iya karɓa ina fata mun gane wannan wannan hadisin da waɗannan hadisi abin da suke nawa kamar da malai kawo babi shine halaccin aje ma iyalai abinci a yi iddikarinsa in akwai hali akwai wadata to abu ne mai kyau ba za a ce kullum sai an fita an je an siyo ba in dai akwai hali to abu ne mai kyau a aji a tara don su samu ainihin jin daɗin su da natsuwa da kwanciyar hankali kuma shi mai gidan ya samu ƙarin lada a ainihin wato daga abin da ainihin yake yi na alkhairi ga iyalansa Allah ubangiji ya samu dace to ina ganin duk da bamu wani ɗauki lokaci ba za mu saurara a nan kuma daga yau insha Allah za mu dakata da wannan karatu sai Allah ya kai mu saboda gabatowa azumi sai watakila mun samu hali cikin azumi muna iya mu yi shi daga gida kamar da muka saba yi a wasu lokuta baya kuma mu samu hali ba insha Allah to sai bayan sallah kenan cikin watan shawwal idan Allah ya kai mana rai lafiya insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله